بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى وأن الآية جزاء فتحة يزول yana ce mana innal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wallazina hajaru waɗanda suka yi hijira wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi saboda ɗaukaka kalmar Allah ko ɗaukaka addinin Allah ulaika yarjuna rahmatullah waɗannan su ne suke sa rai na samun rahmar Allah gobe kiyama wallahu ghafur Allah mai gafara ne rahimun mai tausayi ko mai jinkai innal ladina amanu asali wadanda suka yi imani walladina hajaru wadanda suka yi hijira faraqu awqanahum suka rabu da garuruwansu wa jahadu suka yi jihadi fi sabilillahi saboda ɗaukaka addinin Allah bi i'la'i dinihi saboda ɗaukaka addinin Allah ulaika waɗannan yarjuna rahmat Allah su suna shaunan ramar Allah to kaga kafin ma mu shiga shahar da shehu shehu Ibrahim ya yi a wannan aya ya ishi mutum har ya ce zai daga karan hanci ko zai nuna isa a wurin samun rama ko da kiyama wannan sabon manzon Allah ne sallallahu ake magana da shi ake cewa ulaika yarjuna rahmatullah kuma ba wai an ba su certificate automatic bane suna sa rai inji Allah ya kake da sun saura tabi'ai tabi'u tabi'in khalaf da sauransu kaga mun zama kana kenan mun zama benci da aka babu wanda yake da kai tsaye zai yanke shi yana ya samu rahama ko kiyama sai dai annabi Muhammad da kuma waɗanda ya ba su ake amma in ba su ba to gaskiya kowa ya rika tafiya bayyana kaucewar rajai tsakanin tsoro da tsammani tsammani Allah ya ce ya aiki ya imani ya aiki mai kyau kan aljanna ne don kai imani kai aiki mai kyau ka tare tsoro kuma duk da ka yi aiki mai kyau ka yi imani to sai Allah ya ga dama zai kafa sai ka gama aiki ƙarai za su samu lada a wurin Allah wallahu ghafur shi Allah mai gafara ne lil mu'minina da dukkanin mu'minai amun da yayi ne mai jinkai shi Allah subhanahu wa ta'ala wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullahi aw qafal ghanimata sai ya dakatar da ganima wato kamar yadda ya ba manta ba mun karanta wato yakin saraya da Allah sallallahu ya tura sahabbai da cikin jagorancin Allah bin Jashi wato dan uwan sai da tuna da Jashi da sanin da Allah ya sallallahu alaihi wasallam kuma dan ya kungo mu so shi da kawai da kuma da bayani aka dawo sai arna su ta ta ayo suna aibata da habbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan farma sai manzo Allah ya dakatar da wannan ganima suka dawo da ita dan dakatar da ita ba araba ta ba to bayan wannan sauko wannan aya a kasar kuma da kasbi sai manzo Allah ya ya dauki kubus kamar yadda Allah ya kawo kubus da bayi na shi da nafsi wa qadaba al-baqi ya raba sauran kaliman ana da ina hazar sariya ga waɗannan da suka halarci wannan saraya sariya da aka da tura ma'ana farmaki da aka kai wa arna Allah tabaraka wa ta'ala shin mushul Ibrahim da salam yace Allah tabaraka wa ta'ala wa safal mu'minina bi ya sifan da mu'minai da yin hijira cewa sifan su ne hijira wa hijiratu hijiratani amma hijira a shari'ar musulunci kala biyu ne hijirori biyu ne hijiratun min ard min ard al-kufri ila ard al-islam na farko mutum zai yi hijira ne daga kasar kafirci zuwa kasar musulunci idan an matsa ma kana kasar da ba san musulmai ba sai an aka matsa ma aka yanzu a hana ka practicing na addinin ka to ai wa arzullahi wasi'a kasar Allah faɗi gare ta sai ka tafi inda musulmai suke ka je ka samu kai base a wurin ka ci gaba da gabatar da ayyuka na addinin ka da Allah ya halice ka domin shi wa qad intahat hadhihi hijratu wannan hijira da ake magana wanda za ka yi hijira daga kasar musulunci zuwa daga kasar kafirci zuwa kasar musulunci ta tike ta zo ƙarshe an yi mata birki da fatu maka da buɗe maka tarar da aka yi fatu maka ga hadisin annabi yace la hijrata ba'da al-fath babu hijira bayan an yi buɗe maka saboda dama musulunci bai karfi bane ran da aka yi buɗe maka kuma sai ga waɗanda suka wahal da manzon Allah manya-manyan arnan duniya sai ga shi an kama su a matsayin fursunonin yaƙi annabi ya tara su alaihi salatu wassalam ga baki ɗayansu duka ba wai sun kakkashe wasafai iyayensu wasu sun kakkashe musu ƴan uwansu sun kakkashe musu matansu sun yi wa musulunci rauni iri-iri da dilla iri-iri da cutarwa iri-iri to yau ga su dukkansu a hannun manzon Allah الذي يدرس كبائر يتي ما تظنون أني فاعل بكم صلى الله عليه وسلم يوم يخبي تقوي بكم لأن علي أبي طالب يا مطر أبو الرسول يا يا رنا أبو الرسول سورة كفتي يتي كتي يا جماعة من الناس كفاية من الناس القربى القربى يا رسول الله أخو كريم ابن أخي كريم ka duba zumunta ya rasu da ka duba zumunta akwai zumunta tsakanin ka duba mutane da suka kore shi suka kore shi daga garin yadda yake so makkan nan da ya fita ya juya ya kalli makka sai ya kwalla yake cewa makka kina so mu amma mutane su ke sun kore mu ba sa son zama mu asiri haka ya koma ya tsari ba ta juye ta dawo madina tsayi ba daga saukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka faɗi haka sai annabi ya ce to zan yi muku irin yadda dan uwana Yusuf ya yi alaihi salam eh la tasriba alaikum yau ya tsiru laulu shike an gama magana ya ne sai ya ce musu in ba annabi wa zai iya ka da wanda ya kace ubanka da ɗan uwanka da waye-wayenka gashi nan yau Allah ya makkana ka a kansa ya baka dama ka yi masa duk abin da kaga dama amma sai ya dawo ya manta da abubuwan da ya mai yana cewa wai al'umma al'umma ya rasu ne ma wanda ke shi bin mu'mina ra'ufur rahim ne sai ya take ba irin mu bane shi sallallahu alaihi wasallam wannan hijira din ta yanke daga fatu makka wa hijratu akwai kuma wata hijira min awtani nafsi daga garuruwan nafsu nafsu wannan nafsu din nan na rai wa ma ubarri nafsi inna nafsa da abbaratun bisu wannan muguwar mutum ya tattara ya hijira daga babin bautan nafsu a mina shawati na daga abubuwan soye-soyen rai albashariya wanda dan adam kullum aka daure shi da su ya bar ya yi hijira daga wannan ila ibadatullahi tabaraka wa ta'ala zuwa ga bauta wa Allah tsantsar bauta tabaraka wa ta'ala wa hadihi la tantahi abadan wannan hijira kan ba ta karewa har abada ka hijira daga bin son zuciya ka koma tsantsan tsantsan ta ibada ga Allah yin ibada ga Allah ka bar bin son rai ka bar son rai babban dodo ne da ake bautawa in ji Allah ba ya kamar yadda kaga ilahu hawehu ilahu hawehu Allah ne fara ba ka gani Allah ya ja manzo Allah ba ka gani wanda ya yi son zuciyarsa shine Allahnsa sai abinda ransa ya gaya masa kawai yake yi ba da bai da damuwa da abin da Allah da annabi Muhammadu ya ce shi damuwarsa me ya zan sai kwanta ba kawai shi zai Allah kuma ce a fala warak fi kala yumin akal akibu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu bi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ina rantsuwa da ubangijin ka ya rasulullah yanda ka san Allah ubangijin annabi Muhammadu ne shi kadai banda kowa fala warak bika ba warabbukum ba ba ina rantsuwa da ubangijin ku ba a ubangijin ka kai ka ce Allah ubangiji annabi Muhammadu ne shi kai yake la yi nuna wallahi da ne duniya ba ta bai imani ba ta hakki muka fi ma ta jira bai nawo sai sun saka ka kai ne alƙali cikin duk abin da ke faruwa a tsakanin su kuma sun ba la ya jidu bi an fusin harajan min ma qabaita kuma sai ya zama ba su jin damuwa da kunci a cikin zuciyarsu cikin duk abin da ka yanke in annabi ya yanke ya ce ga yadda za a yi kaza to kar ka ji damuwa kai ni bai yi ba wallahi kar ka ji annabi to kar ka ji haka Allah ya ce wa yusallimu taslima sai su sallama total commission zuwa ga will na Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka dai wannan bai karewa har abada wal jihadu shehu Ibrahim yake shi jihadi jihadani jihadi kala biyu ne nau'in su biyu ne jihadin asghar akwai karamin jihadi wa jihadin akbar akwai kuma babban jihadi qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam zalla sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana an je yaƙin nan na tabuka wadda ba a taɓa shan wahala a tafiyan yaƙin irinsa ba yaƙin da ake bada labarin su sai na kafin mali sai na iran din nan wato suka zo suka nemi uzuri wanda ba annabi ya musu uzuri din suka zauna kuma ba su da wani dalili a uzuri aka je an san dai hadisi dogon hadisi yana cikin bukhari hadisin kafin mali sunan ma hadisin kenan dogo ne mai shafuka da yawa wannan yaki da aka je aka sha wahala domin ba taɓa yakin da safai ba su da kuɗi sannan ana tsakiyar gargen rana yadda in ka cire takalmi ba za ka iya taka kafar ka a ƙasa ba in ka taka kuma sai ka daga da sauri ba tsabar zafi na rana ko babu kuɗi a lokacin haka a dalilin maza a tafi haka kuma tafi saboda ƙarancin dukiya a lokacin mutum biyar za su haɗu a raƙumi mutum hudu za su haɗu a raƙumi ɗaya za ka yi tafiyar mil uku a sawu mil ɗaya a kan dabba in ka sauka wani hau haka haka yi ka dawo inda duk aka zauna a kan gari ba na ka ko ka ko ka ko yi haka dai har aka ji ake ka dawo inda ake zama ina na ya yi wani wanda ko ko ka ne kam har aka ji aka dawo ka ku mai to haka abin da aka yi na kawo kisan zai ja mana zai dakatar da mu daga karatunmu aka yi yakin dai aka wahala aka dawo daga wannan yaki bayan an wahala daga isowa annabi ya ce raja'ana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar mun fito yaƙi ƙanƙani yanzu za mu tafi babban yaƙi ko sa bai suka yi ta suma ya rasulullahi wani yaƙi ne kuma babba da ya wuce wannan azaban da muka sha su sun ɗauka irin wanda suka fito din ne amma wanda ya fi shi muni da wahala sai annabi Muhammad kamar yadda suka faɗa qalu ad-darbu bis-suyuf huwa huwa al-jihad al-akbar ya zulla yaƙin da muka ji aka yi ta buge-buge aka yi ta kwaɗe-kwaɗe da tantakula shi ne ɗan ƙanƙanin yaƙin ƙala na'am ya ce musu kwaɗe da gaske ƙanƙani ne ya ce wal jihadul akbar babban jihadi jihadun nafsi wal hawa wal shaitan shi ne ka yaƙi son rai nafsu ranka ɗin nan ka yaƙe ta ka kuma yaƙi wato hawa bin soye-soyen zuciya wa shaitan da kuma shaitan nafsun kai baka kashe shi ba ya mutu to ba za ka rayu ba kai ka kashe shi mus to sai ka samu aljanna amma yana raye ka shiga uku Sheikh Muhammad al-Busiri radiyallahu anhu yayi kudin goro wannan gaba yace wa khalifin nafsa wa shaytana وعصهما وإنهما محضات النزهة فاتهمي haka ya faɗa a cikin gurdun zulmatiya ya ce kai hannun riga da shaidan duk abin da shaidan ya ma wasu wasi in ya nuna arewa ne to kai kudu in ya nuna yamma ne kai gabas in ya ce sama kai ƙasa in ya ce a tsaya ka kwanta in ya ce kar a yi bacci kai bacci duk inda wani wasiwasin shaidan ya zo yake kai hannun riga da shi wa qalifin nafsa ka saba da son rai da nafsu wa shaytana da shaidan wa asfihima kai musu laifi ka saba musu kai musu ka san shaidan kullum ana so ka zama kuna kun yi fada kar ku shirya da shaidan kullum ku ta fada kawai saboda Allah ya ce maka makiyinka ne إن الشيطان كان لكم كان لكم فاتخذوه أدوا الله ne ya faɗa shi din ya zama makiyinku don haka ku rike shi maki maki kan dama kullu abokin faɗa ne ko yaya so saboda haka mai yace jihadun nafsi wal hawa wal shaytan ka yaƙi ranka wannan ran ka yaƙi son zuciya sannan ka yaƙi shaytan to wannan shine jihadi wannan kuma shine aikin sufaye kullum abin da suke yi kenan babanka da ya aife ka da kuma shehinka da ya aife ka wannan yana ta kokari ne na gyaran jiki shi babanka shehinka kuma da ya aife ka aihuwa irin ta sufaye shi kuma gyaran ruhi ne aikin an fahimce ni babanka kullum kokarinsa kar gari ya waye baka jefa loma a bakinka ba kar sallah ta zo bai ma dinki ba ko ba ka bane ka irin wayannan ne kar ka kwanta baka da lafiya ciwon kai bai neman magani ba zazzabi ciwon ciki a kafa ta kare wane ne duka dai ka jawo dukkan cutuka na gangan jiki aikin baba kenan na jasadi dama uban jasadi ake ce masa amma uban ruhi shi kuma ina ne ka darje ya binciko ka baya ka zo za ka yi tangal tangal ya rike ka ai ta hawa sama dai sama dai har sai an je malakutu sai ake kawo su saboda haka annabi isa yake cewa mallam yulad marratayn lan yalija malakutus samawati wal duk wanda ba a aibe shi sau biyu ba zai iya shiga sararin samaniya na ubangiji ya je malakut ubanka na jiki ya haife ka ubanka na ruhi ya haife ka ka zama kana da ubanni biyu wannan na jan ruhi wannan na kyautatawa jiki jikin ma ba a so ya samu matsala ai saboda in yayi lafiya zaka bauta Allah gabbai in sun yi lafiya ko لأن المجاهد في في الميدان الأول غايته أن يقتل بالسيف فيكون شهيدا domin mujahidin farko wanda yake a fage na farko gayansa makurarsa an yi kutala da saifi shine a kashe shi da tantakali fa yakunu shahidan ya zama wanda ya shahada ya zama wato cikin mataya ya fada cikin shahidai wanda babu tambaya babu wahalar kabari babu tsayuwa fili kiyama na wahalar da duka ya tsallake su yana can inuwa a ƙarshe an gama hisabi wanda za a yi wa sai a zo a ce masa yana yar baccinsa kawai kailula sai a taba shi a taba kafadansa to tashi lokaci yayi na tafiya aljanna shahidi kenan to na farko kenan mujahidin farko yana wannan fage ne fil maidan al-awwal wanda yake al-mujahid fil maidan al-awwal mujahidi wato na fagen farko gayatu makurar abinda yake nema an yi kutala a kashe shi bisaifi da kan saka lifa ya kuma shahidan ya zama shahidi wal mujahidu fil maidani sani wanda mujahidi na, na fage na biyu fi maidani sani gayatu shi kuma matukarsa abinda yake nema an yafna fi zatin lahi tabaraka wa ta'ala ya kare cikin zatin Allah tabaraka wa ta'ala a neme shi a rasa ya bata bat to shi ne gayarsa da Allah wanne ne a gaba na'am wadda shi gayarsa wai a kashe shi da kan sakali ne shi kenan ya mutu shahidi mujahidin farko kenan mujahidi na biyu kuma makurar abun nemansa ya ƙare cikin zati ya shafa kansa ya ji babu shi ne gayarsa shi ne abin da shi ibrahim ya zo wa duniya da shi in ba in ba a raba ka da wannan ba kana da matsala kana ganin kanka shikenan ka samu matsala ka daina kallon kanka belle ka ji kanka wani ne belle har ka ji abinda ake cewa malamin fiqhu wanda suke dan rabewa da abun sufanci irin su Sheikh Abdurrahman Al-Akhdari ru'yatul fadli ala al-ghairi kana ganin fifikon ka ga wani kai wai kafi wani ayya annabin Allah ne ya ga kuikuyo yake cewa ni bana ji na kai wannan matsayi a wurin Allah annabin Allah to kai kuma ba kaga baka kai ma ai maganan ka ba kai ka to ka kare ka shafe kanka shine faqtulu anfusakum din na ma'ana wa yakunu arifan siddiqan shi wannan na ƙarshe gaya sa ya ƙare cikin zatin Allah ya zama arifi masanin Allah siddiqi kai kanka ka sani da siddiqi kamar yana gaba da shahidi dauko ayan mara dauko ayan cikin suratul nisa menene take ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai wa kafu wa shuhada kaga an ce minan nabiyina daga annaba wa siddiqin sai siddiqai sannan wa shuhada sannan salihai ka san dai yana gaba saboda haka ayi gogari muna da wasu sun kai bakwai yanzu suna nan suna ta bugawa eh wai su ma suna nema to Allah ba su sa'a kar da su shiga jeji wasiddiquna a'la maqaman min min ash-shuhada su siddiqai suna matsayi mafi daukaka daga shahidai matsayin su yana sama da na shahidai bi dalilin aya da dalilin ayan alqur'ani min annabiyina wasiddiqin ash-shuhada was-salihin wanda da dayan zakara siddiqin qabla shuhada ya shi Allah ya ambaci siddiqai kafin ya ambaci zuwa shuhada والهجرة هجرتان هجرة هجرة بيوني هجرة من أرض إلى أرض هجرة دقا كسا كذا زوا كسا كذا وهجرة من معلوفات النفس إلى ما يحبه الرب جل وعلا سيكما هجرة نكر شيء كي هجرة وأبوبوان دري يصابا دسو ka kyale su ka koma zuwa ga abubuwan da Allah jalla jalaluhu madaukakin sarki ya yarda da shi yake so ka bar abin da rai ya saba da shi ka koma yin abin da Allah yake so ya yarda da shi ta'ala madaukakin sarki to wannan shine babban jihadi wanda annabi ya ce jihadul akbar din kenan yasaluna ka anil khamri wal maisir يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفسهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون ubangiji subhanahu wataala yace ya dawo kuma zai mana wata magana zai hukunci zai faɗi hukuncin giya wato kowane abu babu abin da musulunci ya bar shi a baya yanzu za a ɗauko wani hukunci an yi maganar eh, hijira da jihadi za a ɗauko kuma wani hukunci na abin da ya shafi shan giya wa yas'alunaka suna tambayan ka ya rasulullahi wane ne suka yi tambayan nan malamin tafsiri sun ce akwai sayyidina umaru a ciki radiyallahu anhu akwai sayyidina mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu ai dole a same shi dole a same shi shi dama aikinsa kenan sai na mu'azu a cikin sabai aikinsa shi kullun tambayan annabi yake yi abubuwan da Allah ba ya menene haramun wanda Allah ya yi ya bana menene haramun ya rasu annabi ka gaya ba ko da wanda ke kan ya sa baka tambayan halal sai a fita to in na samu har- haram haram haram nan ne sance shi kan ba magana ya kare ba saura kan ai in dai ba a ce min haram bane na san halal ne ko ba haka bane shi yasa halal haram din shi yafi kadan shi yasa in ka tambaye shi inda halal yake tambaya aiki ya same shi shi yafi yawa ai shi yasa hikiman ubangiji don ka gane halal shi yafi yawa in ya haramta ya haramta ya haramta ya haramta ya haramta sai ka ji to duk abin da ba wannan ba ku je ku yi kawai ya yi lazina amanu la yi lakum an tarzu nika nika eh, nisa'a kurhan ko karhan a wata kira'a ta mu kenan kaga wannan Allah ya haramta gadon mata bisa tilas zamanin da irin abin da ake na jahiliya da mutum ya mutu a cikin ƴaƴansa duk wanda ya zo in dai ba mama ba ya jefa ba ya jefa wa matar wandonsa to ya gace ta mun karanta wannan shine farko inda muka tashi wannan ayan a tafsirin da Maulana Sheikh Tarisu Mamboci ya mana izini mu zo mu fara yi. kan wannan ayan muka tashi muka yi shekara 12 13 14 15 16 17 shekara shida muka muka muka yi muna tafsiri kafin mu fara wannan tafsiri da muke 2017 muka samu izu ko biyar ne ko nawa ne na manta ne so Allah ya haramta wannan irin abu ya zo ya gaya mana mata goma sha hudu zuwa ko sha biyar wanda ya haramta hurrimat alaikum ummahatukum ha zuwa wal musanatu minan nisa illa ma barakat aymanukum goma sha hudu da ya gama sai ce wa ahalla lakum ma wara'a zalikum kaga fikum bayani kenan da abin da ba wannan ba da na kirgan nan to na halatta muku shi kaga ashe haram shine kadan tunda shi wancan shine yake da yawa ba za a kama shi ba saboda kama shi din zai jawo eh, ila alqur'ani ya zawo sai an dauke shi da laftun jaki ba za a iya daukan sa da kayi ba hikiman Allah sai ya rika kawo abin da yake haram din to shi kuma tambayansa kullum haram to kaga giya tunda haram ne ashe dole a samu sayyidina mu'azu a cikin masu yin tambaya akan ta suna tambaya ga anil kamri akan giya wal maisir da kuma caca to ana maza maza sai sai shehu ibrahim yace nazalat nazalat fil khamri arba'u ayat ayoyi hudu Allah ya sau ya saukar akan sha'anin giya ta farko wa min samaratin nakhili wala anabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana suratul nahl ko nahl ne ko eh to kaga wannan ayan ta daga kafa a sha'anin giya shi yasa a farko ake shanta ta daga kafa wannan ayan a cikin ni'imomi da Allah ya muku in ji Allah yace wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanan ya'yan dibino da ya'yan inabi kuna riƙansu ku yi tsumi ku yi su giya wanda za ku yi maye sakaran maye wa rizqan hasanan da arziki wanda yake mai yawa mai kyau to wannan aya kaga ta nuna kawai ta daga kafa shi yasa ake sha a farko don laraba suna son giya malam suna son giya sosai shi yasa Allah a cikin hikimominsa in zai haramta abu wanda ya san mutane suna son shi sosai da hankali da hankali yake bi Allah baya rana ɗaya kawai haba ai ba za su yadda bane rana ɗaya kawai sai a kawo a ce to daga yau duk wanda ya sha giya jahannama to wallahi za a samu matsala da su shi yasa farko Allah ya faɗa ya faɗa musu sakaran wa rizqan hasanan kuna riƙon su daga ni'imomi da Allah ya muku ƴaƴan dibinai da ƴaƴan inabi ku me ku ku markaɗe su ku yi giya da su suna sa ku maye da arziki mai daɗi farko kenan hadha awwalu ma nazzala fil khamri wannan shine farkon abin da ya sauka shi a giya hadhihi aya wannan aya madahat fil khamr ta yi giya ne har ma ana sa ta giyar a cikin ni'imomi to kawai su da yake laraba ba irin giyoyin mu nan suke yi ba eh su suna yin ta ida ne da da dibino amma mu nan su kuture ko da da sauransu a yi ta ƙwarya kai kanka ka san ai ba iri ɗaya ba biyan dibino da ina bi ma ina bi fa ba ai ɗan ice mai daɗin gani mai daɗin sha irin iri ina bi ba shi yasa sunan sai zo da yawa Qur'ani kallon sa kawai yadda ka san kalan gwal haka yake yanda ka san kalan gwal ruwan rigan wannan bawan Allah mala awal kalan gwal haka haka ruwan su yake sannan daɗi kuma mala ba a magana kallon su kawai zaka ji ni'ima to da su suke yin giya mu kuma nan da da dawa kana wari da mutum ya sha ka ji dukkan sa yana wari kaga mu kam ai a wahale suke kawai masu shanta nana to yanzu an yi an yi nisa har an kai giyan ma yanzu ba maganar na kwalba ba an wuce nan manyan mutane mashayar da a habba kwalba kuma a minti suke kwakwanta minti malam in ka ji kudin minti minti ne aka nade giyan aka yi minti sai su sa suna zaune a filin taro sai su sha giya ba zai zuwa su yi ta kwada ashar akan mimbari minti da ka sani sai kwakwalta kawai ka dauka wani minti ne ba ka san giya ba ne amma in baka da kuɗi ba za ka sha wannan irin giyan ba na manya ne to wannan ayan farko kenan ya yabi giya a nan to sakaran wa rizqan hasanan ko fastaba al muslimuna shurbal khamri to da aka saukar da wannan aya musulmai sai suka halatta shan giya saboda wannan aya fasharibu suka yi ta shanta wa hiya halalun tana ita halal ce hatta ta'ala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu har dai san da sayyidina Umar ibn al-Khattab yayi tambaya anhu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzo Allah akan giya din ya kulu yana cewa ya Rasulullahi ya kai maikin Allah salillaha roƙa mana Allah mana ayu bayyana lana fil khamri bayanan shafiyan ya bayyana mana cikin sha'anin giyan nan kan bayani mai warkarwa mana ina ga giyan nan ba ta dace da addinin mu ba ya Rasulullahi abin da zai kau da hankalin mutum ya ta sambatu yana faɗin abin da bai sani ba su ina bai dace da addinin mu hazil khamru sai na umar ce wannan giyan fa ya rasulullahi tahribul aql tana rufe hankali fa ya bace bat a daina ganin sa wa tati bil mafasidi tana kuma zuwa da barnace barnace mutum ya sha giya ya je ya zo ya samu matarsa ke ina wasa da ke ne in ta ce kai ne mila da na sake ki dubu ta saku kuma a ƙa'idar malamai ba in ka sha giya ka sake matan ka ta saku amma in hankalin ya gushe ne da ciwo irin hauka shafin aljanu shi ba ba na shaye-shaye ba irin ƴan ƙwayan nan don ka sha ka harba ƙwayoyi sun kawar da hankalinka ka ce ka saki matan ka wallahi ta saku amma in haukan Allah da annabi ne an san ta ko wanda ba shaye-shaye to ita in ka saki matanka ko sau nawa ne bata saku ba in ka warke kawai aka ce ma wani ne ka saki matanka a ina yaushe bai sani bane to kuma ana mar uzuri shari'a amma ka sha giya ka ce na sake ki dubu to ta saku su ba sa sakan daya yan giya dubu wa hadha al maisari maisar wannan ita kuma tata in ji sayyidina umaru alladhi yajidu fihi al-insanu al-mala mala da'ira wanda mutum yake samun dukiya mai yawan gaske bila bila kulfatin ba tare da ya sha wani wahala ba ana zaune kawai malam sai ya ta cinye wani ya ta cinye shi sai ya tatuke shi tas wani ma ya zo ya tatuke shi tare dukiya a zama daya ba tare da ya sha wahala komai ba yace wannan irin lamari ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka roƙa mana Allah mana tabaraka wa ta'ala ay bayyana lana al-hukma ya bayyana mana hukunci fi hada a cikin wannan sha'ani fa nazalat ay al-ayatu thaniya take sai Allah ya sako da aya ta biyu sai na Umaru yana da muwafaqat da yawa a Qur'ani sun kai 20 da wani abu. to wannan na ciki ya saluna qalil khamri wal maisir suna tambayan ka akan giya da caca ma hukumuhuma me hukuncin su ne to anan giya duk wanda ya shata to sai amar hajji musulmi in ya sha giya sai amar hajji kafuri kan dama ba addini kai kai ba balle za ka mar hajji shi kuma wani hajji yake kansa jahannama ne kawai in bai in bai musulunta bai mutu kawai ba wani hajji ya musulunta kuma ya farshen ta shi ma ya shigo layin amma musulmin da ya sha giya to hukuncinsa bulala tamanin ne kuma fa bawan Allah kar ka ɗauka wai sai an kawo mar tulu guda ya shanye. A a ko ƙasa da kuɗa ɗaya ne kai malamai suka ce ko allura mutum ya soka a- ya ya mular da ita cikin giya sai ya zare allurar sai ya lashe ta inda ya haɗe to to- to sai an mar hajji allura ne wallahi haka yake a shari'a kan nitsar da ita cikin giya sai ka jahe ka lashe in dai ka haɗiye to magana ƙare bulala tamanin ne lallai kurɓa ɗaya kam ko so ita kuma caca akwai saɓani na malamai a babinta wasu suna ganin wai idan ba kuɗi aka saka ba aka yi zo ana wasa da irin karta ɗin nan ko lido da menene in ba kuɗi ba ne wai makaruhi ne bai kai haramun ba in ba kuɗi za a iya cinye mutum ba in ji su wani abin da na gani nake gaya muku yake a rubuce a littattafa to amma kun san yadda eh, mazhabar mu take akwai saddu zara'a ka'idar saddu zari'a babu daga kafa mazhabar shafi'awa suna dan sassauci kaɗan amma mu mazhabar mu akwai zafafawa a wannan matsala ka kiyaye kanka abin da ya shafi karta ko su lido ko dara da makamantansu ka kiyaye kanka kawai domin in ka duba tun a littattafa na kusa kusa nan muqaddimatul izziya an ce ko sallama ba a yadda a yi wa wanda yake eh, karta ko caca ko irin wannan abubuwan nasu ba a yi musu sallama kaga abin da aka hana yi sallama wa mai yin abun kaga gaskiya abun yana da muni shine nan Allah yake cewa qul fihi ma yasalunaka an anil khamri wal maisir suna tambayan ka ya rasulullah akan hukuncin eh, giya wal maisir da kuma caca ma hukuma menene hukuncin su qul ka gaya musu ya rasulullah fihi ma a cikin sha'anin giya da caca din nan fi ta'afihi ma cikin aikata su wato ismun kabiru akwai zunubi mai girma to da Allah yaushe zaka tsaya kana kokowan wai ra'ayoyin malamai ga aya fihi ma ismun kabiru cikin yin su din akwai zunubi mai girma ba fa zunubi kadai Allah ya faɗa ba ba zunubi mai girma to ba ba ka tattara su ba ka ka watsar wallahi na je a yawace yawace na na je garin da abun tausayi malam saboda ɗabar addini ruhin addini ya ya bar su a masallaci a harabar masallaci ba za shi buɗe tabirai a raba karta wallahi tallahi kuma hadda liman da ladan wannan fa ba labari ba ta ido na na gani ana buga karta sai lokacin sallah ya sai a naɗe sai a shiga masallaci a yi sallah sai a dawo a sake raba hadda liman da ladan wannan abun ba wai labari ba a da ido na na gani don an ga an ban labari nace to sai na je na gani don ba zan kaɗi waiwai ba a katsina na ga wannan abu a katsina sosai yaran ma da ido na da aka bani labari nace a kai ne don Allah in gani har da liman da ladan an raba karta kan taburin masallaci ma ina ma da takaddun alkurani suka raba su ta jujjuya su suna karanta su ai da ya fi musu fihi ma ismun kabirun akwai zunubi mai girma azimun mai girma lima ya hasulu bi sababihi ma min al mukhasama dalilin da yasa zunubi mai girma yake tattare da giya da caca saboda abin da yake faruwa sababin su na wato masifa hus- husuma ma'ana tashin hankali da ake faɗa tsakanin mutane da yake faruwa sau nawa ka- ka je gidan caca ka samu ana dambe ana doke doke an fasa wani baki an yi wa wani sau nawa doke doke malam an cinye shi ce ƙarya ne ba cinye shi ba ko a- a- a ci- eh, eh, eh, mutum ya sa hula a cinye ta ɗan caca ne fa zai iya duk kuɗinsa su ƙare ya cire fulansa a cinye ta ya kunce eh, ma- abin nan agogonsa a cinye shi ya cire takalminsa a cinye ya cire babbar rigansa a cinye a ce ka motsa Ita isa. ka sa abu wanda Allah yake horewa abu cacar su iya abu in ka yi sabon shiga da su cinye ka ba da ka iya kuma wal mushatama da kuma ashar ashariya da za a rike yi sau nawa mutum ya in ya sha giya in sannu ma in ka ce ba in kai in kai garaje sai ya damfara ma ashar sai ya dauka zagin zakai ko wal mushatama fada da kuma zage zage wa qaulul fush da kuma magana na bada duk ba abin da baya faruwa wa manafi'ul linnas to babbar magana bayan Allah ya ce ismu ma kulfi ma ismun kabiru tattare da giya da caci akwai zunubi ba girma sai Allah ya ce wa manafi'ul linnas akwai kuma wani amfani ga mutane a cikin shi to daga jin wannan sabai sai suka rabu gida biyu wayansu suka kalli ismu fihim fihi ba ilmun kabiru sai suka watsar da giyan gaba daya wayansu kuma suka dubi manaji'ul nas ai akwai amfani tana da amfani ga mutane akwai amfani a cikin shan giya sai suka kawai suka rika kubba suka sabani wannan haka ke rubuta a littattafan tafsiri to a manaji'ul nas bil lazzat ta hanyar daɗi irin ta su can kenan ba irin namu nan mai wari ba ya burkutu wal far'i da kuma farin ciki wai dan giya shi irin sa ya baci in yaje ya kurbe ta to sai bakin ciki ya tafi Eh, yana yaye musu bakin ciki fil khamri a cikin sha'anin giya din tana yaye musu bakin ciki wa iqabatil mali bila kaddin fil maisir da kuma samun dukiya mai yawa ba tare da kasha wahala ba a sha'anin caca falamma nazalat ba ka ji manya manyan mu har gwamnoni wasu suna fita har kasashen waje su su buga tata su ciwo miliyoyi ko biliyoyi ko ba ku da labari ne mu muna da shi akwai gwamnan da yana ya taba yana gwamna ya je ya ciwo tata ko kun manta wani gwamnan Sokoto ko falamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta ta sauka shariba ba'du sahabati sashin wasu sahabbai suka sha alhamra suka ci gaba da shan giya wa taraka ha ba'dhu wasu kuma sashin suka daina shan giya ba'dhum qala manafi'u linnas wanda suka sashin su wasu suka ce ah to ai Allah yake wa manafi'u linnas tana da amfani ga mutane kawai suka yi ta sha abu innahu yatanawalu manafi'a sai su ce ai su ai suna suna karban abin da yake mai amfani ne da kurban giya wa ba'dhum qala tashin su kuma wani yace shi kuma fihi ma izmun kabir sai suka dubi fadin Allah ai akwai zunubi mai girma tattare da shan tare innal ismal kabira ka sani zunubi mai girman nan la fa'ida ta fi babu ka dubi wai kai babin wai zunubi mai girman nan ka rena shi kaga ba kuma bane to babu fa'ida shi kar ka yarda ka tattara ka watsar ka daina shan giya kawai ya maka ka aikata wannan zunubin a rubuta maka shi babu fa'ida a tare da kai ko akwai fa'ida wai su ma shikenan magana ta gare Allah ya ce amma sabon zunubin nasu ma yansha'u anhuma abinda zai faru daga gare su minal mafasid na barnace barnace da za su faru akbar min nafsihima ya fi ya fi girma akan amfani saboda wata rana wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a haramta ta completely din Abdurrahman bin Auf sai ya hada walima da ya hada walima aka girka abinci malam iya abinci sai aka aka dafa giya kuma da aka zo aka shasha to da aka sha abun ya kai yayi karo kawai sai sau biyu aka yi abu sau biyu yana walima duk hadisi ya kawo sai aka zo aka kaddamar da wani baran kama sunan sa saboda kar wani ya ji wani abu daga sahabin ya shiga uku ya lalace aka kaddamar da wani babba ne cikin sahabbai cikin asharatul mubashirin bil janna aka yi jasu sallah sallar magariba ta yi an yi walima an gama to alali kuma wato yana cikin ta ne to da aka jara safu da ya kwada fatiya kawai sai ya kama kuliya da ya zo ƙulyan gaba ɗaya sai ta shafe lalaɗin ya ce ƙulya ayyuwar kafirun a abudu ma ta abudu ai daga nan kawai aiki ya ɓaci ko ba ƙarin sauran ba kai a ce ya ku kafirai zan bauta abin da kuke bauta to da ni kenan ba duk lami lamin sai ku ya shafe su to daga nan sai aka sauko da ayan ya allazina la taqrabu salat wa antum sukari hatta taramu wa taqulu ya kuma mai karku ya dafa kusanci sallah alhali kun sha giya sai in ta sauka tukunna kai Allah shine ayan gaba da zamu karanta sai suka koma in aka yi insha kowa masu son shan sai su sha su koshi kafin alfijir ta sauka sai su sallolin su biyar in kuma an sake insha sai su sha su koshi to kamar yadda zai zo mana gaba sai aka sake wata walima to a wannan waliman ne abun ya lalace gaba daya to shi yasa kawai sai aka kawo haramci na karshe tun da aka zo walimar da aka shata akwai wani zahabi baran kama suna ba sai zai ta waka yana tuna musu abubuwan jahiliya yana waka yana waka yana tuna yana koda lansaru yana nuna su suka fi mu'aji suna kaza kaza kawai sai sai wani bai da ya karbi waka shi ma ya yi dai munafiki kawai sai fada ya shaɗe kawai wani sahabi babba babba wanda baka isa baka isa a faɗe shi baka baka sufura ba to da yake an soke raƙumi to sai ya ɗauki ƙashin raƙumi wanda aka ci nama ya rika kwaɗa wa wani wani sahabi sai da faffasa mar muka muki aka zo abu da ya ɓaci to kuma gashi bai san me yake ba aka zo wancan ya kai ƙara wurin annabi aka aka taho ya zo annabi yana tambayin sa yana tangali haka bai ko ya bada amsa sai ce hala antum labidullah yace dukkan kunnan dukkan kunnan bayan ubana ne ya nuna har da annabi fa Allah ya ce kai kai a'a yau kam daga yau an gama daga yau an gama sai aka ce inna malkamu wal maisu wal ansa wal azlam rijisun min amal shaytan faji taliku la'allakum tuflihun shikenan kawai kamar yadda zamu zo ne mu biya shi da gudu daga ranar kawai aka ce to ai ya kare annabi a dubi mutane da annabi a cikin su mutu ya ce hal antum illa abidul li abi dukkan kunnan bayan ubana ne a magana ta ce bai har da annabi fa ci daga nan aka sake shi kawai magana ya kare daga daga nan wani sahabi ya ya yi tafiya da shi aka yana nan aka saukar da ayan nan fa halantum muntahun din nan ya je yana tafiya sai tar da wasu sahabbai a wani gari ba san an haramta giya ba sahabin an ajiye masa ita akan tebur yana kurba yana ajiyewa sai da ya ya wani baka labari an sauka an soke an haramta shan giya ne Allah ya ce fara antum muntahun bara ku hannu ba sai yayi saranda daga hannaye in ta haina in ta haina mun haru mun haru yayi saranda daga ranar an gama shi so haka dai hukunci na ubangiji saboda saukin musulunci ba a zuwa dare daya a ce za a ciyar da yaro abincin da zai girmar da shi har ya zama tsoho sai a kashe shi ko yaya sai ka rika bashi kaɗan kaɗan kaɗan sai ka ga ya yi lafiya to haka Allah yake a shari'o'insa jalla jalalu aha lamma nazalat sharibaha qaumun wa amtana akharun yayin da wannan ta sauka sai wasu suka rika sha wasu kuma suka hannu gaba daya qala umar sai sai na umar yace allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya allah har yanzu dai ina roƙonka bai iza ba ka bayyana mana bayani mai warkarwa daga sharin giya kwani ta fa sana abdurrahman ibn auf sai abdurrahman ibn auf ya yayi gayya fa sana abdurrahman ibn abdurrahman ibn auf sai yayi walima wa kana min agniya as-sahaba ya kasance yana daga cikin wato mawadatan sahabbai walima tani yayi shirya walima ne sahabati da sahabbai fa akalu sai suka ci abinci da naman raƙumi wa sharibul khamra suka sha giya falamma hadarat salatu falamma hadarat salatu al-maghribi yayin da sallar maghriba tai qaddamu wahidan minhum sai suka gabatar da ɗaya daga cikin su wa huwa sakran alhali yana shayi wato kaga shi Ibrahim so da nake jin daɗin tafsirin yana saka irin wannan sunakin amma akwai tafsirin da na karanta ya fitar da suna kaga yanzu da bayan da na yayin da shi nake rike dole sai na bulkuto a to ya zan tsallake shi amma shi yana sakayawa saboda girmamawa ga masu gidan musabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babba ne in an gaya ma shi nace ma sai ka duka a a bayyana في الخمر وهو سكران فقرأ بسورة الكافرون سيقرأ سورة الكافرين وحذف اللاءات كلها سيششع لا لا لا الذكر كبالا كما يندى دينا قيا من الناس فقال عمر سيدنا عمر يجا حكا يساكت اللهم بيّلنا في الخمر بيانا شافيا يا الله بيّنا منا بياني ما يوركر وادي أتكي شعر جيانا فنزلت sai aya ta farko la taqrabu salata kar ku yadda ku kusa da sallah wa antum sukare alhali kuna maye hatta ta'lamu ma taquluna sai kun san me kuke tukunna kun wasa ke daga giya fa qala ba'dhum wasu daga cikin sahabbai suka ce a hurrimat ai an riga an haramta ta ne nan kan wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce la hurrimat ba haramta ta ba fi auqatis salati a cikin lokutan sallah la ba haramta ta ba hurrimat fi auqatis salati faqat an haramta ta ne a lokutan sallah kadai kana ba zo ya turkul kamra wayansu sashin suna barin shan giya idan asbaha in gari ya waye hatta yusalli salawati khams sai sun gama sallah da salloli biyar din nan wa badaha bayan salloli biyar ya tanawalu kamra sai su sha giya wa yabitu sakran sai ya kwana yana yana buge wa idan asbaha asbaha sa'iyan in ya waye gari sai ya waye gari a wasake ba giyar bugewar da giyar wa yusalli sai ya sallata fa qala umar sai sai na umar yace allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan Allah dai har yanzu muna roƙo ka bayyana mana bayani a shadin giya bayani wanda zai warkar da mu fa nazalat sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka imani innamal khamru kusani giya wal maisir da kuma caca walan sabu da bautan gumaka walan zlam da kuma wato abin da ya shafi wato akwai abubuwan da ake yi wadda ake gwada sa'a da shi na kifiyoyi wadda ake gwada sa'a da shi in ya nuna kaza akwai nasara in ya nuna kaza ba nasara to irin wa'annan kyamare ake ce musu kyaure guda ɗaya kyamare masu yawa to lazlam kyamare ana ana gwada sa'a wai da shi duka wannan sake layi ne dukkan su wa'annan Allah ya irga su ce rijisun min amali shaitan wa'annan duka kazanta ne daga ayyuka na shaitan fajtanibu ku ne zance su gaba ɗaya Allah ku tuflihu tabbas da zai ku rabauta inna ma yuridu shaitan iyaka shi shaitan yana nufi ne an yuqi bainakum adawata ya sanya gaba a tsakanin ku wal faghdha da kiyayya fil khamri a cikin shan giyan nan wal maisir da kuma caca wa yasuddakum an zikrillahi ya tsare ku gabarin ambaton Allah zikirin Allah wa anis salati ya hana ku yin sallah fa hal antum muntahun Allah ce shin kun hanu daga hukuncin nan da nace daga yau na ana kun hannu akai tsaron da sabai in ta haina in ta haina mun hannu mun hannu a in ta sai suka hannu fa qala umar sai sai na umar yace allahumma allahumma ta haina allahumma ta haina allah mun hannu allah mun hannu fa hurrimat al khamru sai aka haramta giya min yau mai izin daga wannan rana wa shadda tahrimuha sai haramcin ta yayi tsanani a shadda tahrimin mafi tsananin haramci mafi tsananin haramci a shaddu taharimin mafi tsananin haramci ko taharimul khamri shine haramcin giya haramcin giya domin ita ce ummul khaba'is da abin da baka yi tsammani ba in kana shan giya sai ka yi wata mata ta ji wani mutum wai salihi ne wanda ya yanke komi tsakaninsa da kowa sai Allah ta zo ta same shi daga shi sai Allah ta ce masa kai tana rike da yaron ta ta zo da wuka ta ce kai abun abun banza da ni da kuma kutungiya kai abun banza da ni ko in ma ihu yanzu nan in tara ma mutane ta ce shi bai bai iya wannan aikin ba ta matsa ta matsa yake ta ce to in bara kai abun banza da ni ba kashe yaron nan ga wuka yanka shi sai ta uzu billahi uzu billahi kisan kai kuma sai ce to sha giya ga giya sai ce duk duk ba aikin sa bane ta ce to wallahi sai ta taranta ta ce idan baka aikata daya ba sai na ma ihu in ce ka ne mai da abun banza to da yake malami ne sai duba hukuncin hukuncin sai ga giya ita ce mace sassauci hukunci bulala 80 ne kawai yana da zai iya jure su sai sha bisa dole to he zabi wanda ya fi komi muni kuma a hukunci ita ta fi kasa amma a ɓaci kuma ita ta fi muni don da ya sha ta hankalin sai fita kawai sai auka wa matar duka biyu yayi yana yana yi yana yi kawai sai sai wannan yaro ya zo yana kokari ya hada shi kawai sai ya kama yaro ya buga shi da gabu ya kashe shi kaga ummul kafa istikya ita ce uwar zunubai in dai ka shata ba abun da ba za ka yi ba Allah ya raba mu da ita Allah ya raba mu da ita lokacin mu yayi fa ko za mu kwana akan wannan gaban ne eh saboda mu tashi akan falihaza qala aliyun karramallahu wajhahu wallahi saboda haka ne sayyidina ali dan ali dalibin yace to za mu tashi a tuna mana kan sharhi za mu tashi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda ka kuskure Allah ka yafe mana barkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka dade mu lafiya ka ba mu ikon sarrafa da cikin yin biyayya gare ka da ma bauta barkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka wanda suke dauke da juna biyu Allah ka dauke su lafiya ka dauke da tarbiyyantar da abin da za su haifa Allah muna roƙonka masu neman ilimi a cikin mu na duniya wato ilimin boko kenan da na lahira ilimin mu na addini Allah ka ba su mai yawa mai amfani wanda zai amfani da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kasuwan cikin mu Allah ka sa albarka a harkar kasuwancin su ya Allah muna roƙonka wanda suke kiwo a cikin mu Allah ka sa albarka a harkar kiwon su Allah ka kauda tashin hankali da kuma rashin tsaro da ke damun wannan ƙasa a sassa Allah ka tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya Allah ubangiji ka ja mana kwanan shehi بركة من الله صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبق هذا بالحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين